أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
فجعلنا مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نشبه إن الله يأمركم بأمتاج نعم نعم مدير وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستوي مالها قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين to ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala yana umarta ku da ku yanka saniya qalu sai suka ce ubangiji ya gaya musu a harshen annabi Musa a tattafizuna hudu'a yanzu ka dinga rikonmu ka rike mu mahabu an bina haiku su jibuna bi misali zalika ka rike mu abin izgilanci ta yadda za ka amsa mana da kutuncin wannan kala a'udhu billahi min a'udhu billahi min an akuna min aljahilin yace ina neman tsari da Allah daga in kasance min aljahilina cikin waɗanda suke masu izgilanci an ce ku wannan kamar yadda ibn abi hatim ya faɗa a cikin su banu isra'ila to akwai wani mutum wanda yana da zuciya da gaske wanda kuma bai taɓa haihuwa ba bai taɓa haihuwa ba to sai wani daga cikin kamar ko ɗan amminsa ne ɗan uwa ne bai gare shi to sai ya yi dabara sai ya kashe shi domin ya ci gadansa saboda ba shi daɗa bayan ya kashe shi an ci sai ya ɗauka sai je ajiye shi a ƙofar gidan wani to daga baya aka gani to sai aka yi aka rasa wanda ya yi wannan kisa ake tunanin ya za a yi shi wa'annan su yi wannan aikin to wasu daga ciki sai suka cewa a'a yanzu ga annabin allah a cikinku musa annabin allah rasulullahi gashi yana cikinku to wafiku rasulullahi don haka ku je gurinsa mana ku gaya masa saboda haka sai suka je gurin annabi musa sai suka gaya masa to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai umarce su da su samu saniya su yanka ta to shine sai suke wannan jawabin atattakhuzuna huzu'a qala a'udhu billahi an akuna minal jahiliyin na muje
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون to da annabi musa ya gaya musu haka sai suka ce shine qalu duqulana rabbaka yubayyin lana ma hiya sai suka ce to ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana mahiya ai mahiya hadhihi albaqara shin wannan wata wata saniya ce wa ayi shekin sifatuwa ya siffarta siffar siffar ita wannan saniya take suke tambaya ko kuma ai ma sunnaha ya shekaranta yake tunda aka ce ku yanka saniya shi ku samu saniya mana ko ku yanka to sai suke tambaya ƙala musa sai annan musa ya ce innahu ai haƙiƙa shi ubangiji ya kuli yana cewa inna ha baqaratun haqiqa ita wata saniya ce la farudun wala bikirun ita ba katuwa ba irin guzumar saniyan nan katuwa wala bikirun ita kuma ba sagiratun ba kuma ba ƴar karama ba awanin baina zalika ita tsakatsaki ce tsakanin ita ba babba ba ita ba karama ba shine baina zalikal mazkur min as-sinina tsakanin wannan abin abbato daga cikin wannan shekaru ita ba babba bace can ita kuma ba karama bace fa'alu ma tu'marun dan haka ku aikata ma tu'maruna bihi min zabhiha abinda aka umarce ku da shi min zabhiha na yankata na'am
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تطير الناظرين nam qalid lana rabbaka suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launaha ya bayyana mana ma launaha menene ita launar wato launin ita saniyar qala annabi Musa yace innahu haqiqa shi Allah ya kuli yana cewa innaha baqaratun safara'u haqiqa wato ita saniya ce wadda take safara'u wadda take mai fatsi-fatsi faqi'ul launaha wadda take wato mai tsananin wato wajen launinta yawa shi ne wadda take shadidin sufurati wato mai tsananin fatsi-fatsi ta surrun nazirina wadda take kayatar da annazirina ilaiha masu duba zuwa gare ta biyu su ne ha da kyanta aitu jibuhum ma'ana take kayatar da su shine wato faƙin launa mai tsantsartar launinta na'am wadda take babu wani tsufa ne a jikinta na'am ta aludu lana قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تجابى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
qalu du lana rabbaka suka ce ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ya bayyana mana mahiya ita wannan saniyar ya take ne shin ita saniya ce wadda take mai ciwo ko kuma ba wadda take mai ciwo ba innal baqara yace haƙiƙa ita wannan saniyar ai jinsahu wato jinsin saniyar wanda yake abin sufantawa daga abin da aka aka ambata tashabaha alaina shi ne ku wato ya rikici gare mu lika saratihi saboda yawansa falam na hatadi ilal maqsudati dan haka ba mu shiri zuwa ita wato maqsudin ita saniyar da ake nufi ba wa inna suka ce haƙiƙa mu insha Allah in Allah ya so lamuta duna ababan shiryatawa ne ilaiha zuwa gare ta shine zuwa cikin hadisi aka ce laulam yastasinu lama buyyinat lahum akhiral abadi da ba don sun yi istisna'i sun ce insha Allah ba to shi kenan da ba wato da a bayyanan musu cewa wannan wata irin saniya ba ce tun da aka ce ku yanka saniya ku yanka saniya mana to shi kenan sai suka dinga yawan suka yi ta tambaya wata iri ya take dama ya tabbata hadisi cewa mafi yawancin abin da ya halakar da waɗanda suke gabaninmu na al'ummatai kasratu masailihim yau yawan tambayoyinsu akan annabawansu wannan shi ya halakar da su na'am
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجد بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون kala ya ce innahu haƙiƙa shi ya kula yana cewa inna ha baƙaratun haƙiƙa ita wata saniya ce la zalulin ba wadda take abin horarwa gurin aiki ba tusirul arba ba kuma wadda take mai hudar ƙasa ba wala tasqil harsa kuma ba wadda take wato ban ruwa ba shine tasqil harsa wadda take shayar da ƙasa wadda aka shirya ta domin yin noma musallamatun min alquyubi ita saniya ce wadda ce abin kubutarwa minal uyubi daga aibobi wa asarul amali da kuma guraben aiki lashi ya tafiya kuma babu wani launi a cikinta yawwa gaira launi ha in ba launinta ba launinta wannan safarawun din haka take babu wani launi a cikinta in ba wannan launin nata ba qalul ana bi ita bil haqi saka ce to yanzu ne ka zo mana bil haqi da bayani na gaskiya yawwa ka zo mana kai furuci da bayani wanda yake cikakken bayani fadalabuwa dan haka sai suka nemi ita wannan saniyar fa wajaduha inda alfata albaribu ummihi dan haka sai suka same ta a gurin wani saurayi wanda yake mai biyayya ga mahaifiyarsa shikenan sai suka siye ta suka suka si wannan wato ita saniyar da cikin wato cikin fatarta na dinari haka suka si wannan wannan saniyar a gurin shi wannan saurayin na'am fazabahuha don haka sai suka yanka ta wa ma kadu ya fa'alu wato da ƙyar suka aikata haka ɗin na wa zuka taltun nafsan ku tuna a yayin da kuka kashe wani rai faddara atun fiha sai kuka yi jayayya fiha a cikin ita kashe wannan rai din wannan shine farkon kissar wato ita wannan kissa yawa shine yace wallahu ubangiji mukhrijum ma kuntum taktumuna ubangiji mai bayyanar da abin da kuka sance kuke boyewa ne min amriha ita lamarin ita wannan rai na'am
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويميتكم آياته لعلكم تعقلون فقل نضربوه ubangiji ce fukun nabdu sai muka ce ku buge shi ayil katila shi wannan mataccen bi ba'daha da wani shashin jiki na ita wannan saniyar an ci shi kenan sai aka doke shi bi lisaniha aka doki harshen wato aka buge shi da harshen ita saniyar ko kuma a jelarta aka ɗauka aka buge shi da ita to shi kenan ana buga shi wannan mataccen shi kenan sai ga nan mataccen ya miƙe ya tashi shi kenan watsala ce katala ni fulanin wa fulanin li ibnai amihi ya faɗi ce da wane da wane ƴaƴan ammun sai ce su suka kashe shi wa mata yana tashi yana faɗa wannan kuma shi kenan a tashi kuma sai faɗi ya mutu fa hurrimal miras don haka sai aka haramta musu cin gado wa kutila su kuma sai aka kashe su ƙala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kazalika kamar yadda aka yadda wannan rayuwar ta kasance aka rayar da wannan yuhillahu al-mauta haka ubangiji ke rayar da matattu wa yurikum ayatihi kuma ubangiji yake nuna muku ayoyinsa shine dalail qudratihi dalilai na qudrarsa yadda gashi matacce ne ubangiji ya umarni a yi kaza a yi kaza gashi ya miƙe to haka nan idan kun mutu idan kun mutu kuma haka ubangiji da ikonsa kuma kuma zai tashe ku zai muku hisabi la'allakum ta'qilun ko cewa ku ta'qilun za ku hankalci mato ku yi tadabburi fatan alamuna ku sani annal qadira cewa wanda yake mai iko ala ihya'i nafsin wahidatin a bisa rayar da rai kwaya daya qadirun mai iko ne ala ihya'i nufusin kasira absara yadda rayuka wanda suka masu yawa fa nuna don ku yi imani duk ubangiji yayi muku haka ne don ku yi imani na'am
ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والله غافل عما تعملون ثم قصر قلوبكم أيها اليهود sannan sai zuciyoyinku suka ƙinƙashe ku yahudu ya zama ta ƙiƙashe an ƙabulin haƙƙi gabarin karɓar gaskiya min ba da zalika bayan duk wannan abin almazkuri abin da aka ambata min ihya'il qatili na rayar da wannan matacce wa ma qablahu da abin da yake gabanin sa min al-ayati na ayoyi duk irin da abin da aka nuna muku na ayoyi sannan kuma a bayan haka sun zuciya ku ta zo ta ƙiƙashe fahiyya kal hijarati su zuciyoyin naku sai suka zamo kai ka ce dutse ne fil kaswati gurin ƙiƙashewa aw ashaddu qaswa ko kuma mafi tsananin ƙiƙashewa ma minha daga daga ita dutsen wa inna min al hijarati haƙiƙa daga cikin dutse lama tafajjaru minhu al anharu akwai wanda koramai suke ciccicewa minhu daga jikinsa wa inna minha daga cikinta kuma lama ya shakaku akwai wanda yake tsatsagewa faya haruju minhu ma'u sai ruwa ya dinga fitowa minhu daga cikinsa wa inna minha daga cikinta kuma lama ya hadidu akwai wanda yanzu yake gangarowa min uluyin ila asfala daga gangare zuwa zuwa ƙasa kaga dutse ya gangaro min khashiyatillah duk wannan saboda shayin ubangiji saboda tsoron ubangiji yawwa kaga dutse ya cece ruwa yana fuffuka daga cikinsa ko kuma kaga dutse ya tsatsage ruwa yana fitowa daga jikinsa ko kuma ya sulluɓo daga ƙasa kaga wani dutsen ya sulluɓo shi bai fado can ƙasa ba kuma ya rabo can sama ya tsaya tsakiya min khashiyatillah duk wannan saboda shayin ubangiji ne dutse ma kenan yana yin raurawa yana yin haka saboda tsoron Allah shine shashin malamai suke cewa shi wannan khashiyata din da ya kawo da yake ta min khashiyatillah anan wajen haƙiƙiya ne ba wai majazi bane haka wasu suka faɗa haƙiƙiya ne sosai shi dutsen yake jin tsoron Allah yawa saboda faɗin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ai babu wani abu duk wani abu da ka sani yana yin tasbihi ga ubangiji yana tsarkake Allah yawa don haka ba wanda bai san Allah ba ba wanda ba wata halitta da bata san Allah ba yawa jama'a dace ne abu ne sandararre ko ko abu ne wanda yake tsirrai ko kuma a'a mutum ne ko aljin komai da ka sani ya san Allah domin akwai wanda yi shi shine ubangiji shine yace wa qulubu kullata ta'assaru alhalin kuma zuciyoyinku ga dutse ma yana yin haka amma ku zuciyoyinku ba ta yin tasirantuwa ba ta yin taushi ba ta kaskan da kai ga ubangiji wa mallahu bi gatilin amma ta'amalun ubangiji tabaraka wa ta'ala ba marafkani bane daga abin da kuke aikatawa ubangiji ya san duk abin da kuke aikatawa kaga a nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kamanta zuciyoyinsu kamar dutse wajen kikashewa Allah ya kamanta zuciya da haka don haka shi sa ita zuciya ba abin da dukkanin wata halaka idan ga ta samu to daga zuciya ne girman kai a cikin zuciya ne riya daga cikin zuciya take fitowa sai kuma mazaharanta sai bayyana a asaru a jikin gabbai in ka ga wani son zuciya daga zuciya ne in ka ga wani taurin kai duk daga zuciya ne to ta yaya ake maganin wannan zuciyar saboda karfinta sai da zikirin Allah yawwa sai ana kwala mata la ilaha illallah ana ambatan Allah ana karatun alkur'ani to wannan ne yake dukan zuciya sai zuciya sai ta yi ƙasa yawwa shi sa kuma yin zikiri cikin jama'a yadda su sufaye suka faɗa yake da tasiri gurin gyaran zuciya yawa kamar dutse ne yanzu a baka a ce ka fasa shi kai kaɗai kana dukansa ai ba za ka samu damar fasa shi ba irin a ce kun taru da yawa kowanne ya ɗauki abin bugu ana bugarsa ana duka sai yanzu nan sai a rugurugu da shi to haka ita ma zuciya take yawa shi sa yin zikiri da ƙarfi wani zubin ana yin zikiri da ƙarfi yake da tasiri wajen wato wato karya nafsu shi sa za ga alhamdulillah a cikin ɓariƙa da muke yi sai aka sanya mana yin zikiri da ƙarfi da kuma yin zikiri a ɓoye man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min yadda ya zo a cikin wanda ya ambace ni a cikin jama'a zan ambace cikin jama'a da suka fi shi ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseeran ambata Allah ambato mi yawa to sai mu tare cikin jama'a kaga a cikin wazifa mi ta la ilaha illallah mi ta zikiri mi ta zikiri in mun zo zikirin juma'a ma shi ma sai mu yi shi jaharan mi da karfi wannan duk yana tasiri akan karya nafsu nafsin ka tarbi da shahawar sha'awarta ta rabu da ganin kanta ta rabu da jiji da kai ta rabu da girman kai kuma sai a zo kuma sai a yi kuma koyi da hadisi da ke cewa man zakara ni fi man zakara ni fi nafsi bi zakartuhu fi nafsi wanda ya ambace ni kuma a boye a cikin sirrinsa in ji Allah ya ce ni kuma zan ambace shi a cikin zaki na in ji Allah to sai ka zo kuma sai ka karanta lazimi shi kuma sai a ce sai ka yi shi a boye astaghfirullah ka yi salatin annabi ka yi la ilaha illallah shi yasa duk aka tattara mana wannan a cikin dariƙar tijaniya mai zikiri da ƙarfi mai zikiri a boye sirri a cikin wannan zuciyar ake so kai ta dukan zuciyar da la ilaha illallah har zuciyar ta karye ka daina ganin kafaitar kanka ka dinga ganin kai ba komai bane amma mutum kuma yana ziki yana jin shi shi ne ko kuma mutum yana zikiri kuma an taba shi ya zo yana fushi yana huro yana fushi yana shi za a yi wannan to ina kuma zikiri kenan ai ba a samu sirrin zikiri ba kana zikiri kuma ka zo kana fushi kana zikiri kana jin haushin wani kana zikiri kuma kana yi wani hasada ko kuma karatu karatun alkur'ani kana kin wancan musulmi kana ganin wancan ai kafi wancan kana ganin kana yi da wancan kana ganin wulakanta wancan zuciyarka tana ganin ai wancan kai ka iya kai bai iya ba zuciyarka tana jin girman kai zuciya tana jin riya tana duban wani ba Allah ba to a kaga ba a samu sirrin zikiri ba kenan a cikin duk wannan shi za su ta zikiri ana ta dukan zuciyar don zuciyar ta laushi mutum kuma yana zikirin yana huduri cikin zikirin yana jin shi ba komai ba ne yana tuna girman Allah yana tuna girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace
أفتطمعون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
ce wannan aya kuma ta sauka ne akan wasu ansarawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Madina wanda sun kasance sun kulla aminci wato da su da wasu shashin Yahudawa sai ya zama akwai ga makotaka da take tsakaninsu ga sauran ma'amala da take tsakanin su musulmai ne su kuma yahudi ne wanda an sani farkon zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama an samu yahudawa a cikin madina to yawancin su akwai halife tsakanin su yawa wanda sun kulla aminci da su to shine sai suke sa ran su mutanen madina an fara suke sa ran wato musuluntar su yahudu din to sai ubangiji ya saukar da wannan ayar a fatada mauna ayyuhal mu'minuna ayyu'minu ayyar yahudu ayyi umunu da kum yanzu ku kuna sa ran ku muminai yahudu su imani da ku su ba da gaskiya da ku su ba da gaskiya da abin da ku ba da gaskiya da shi wa karkana fariqun minhum bayan haƙiƙa wasu jama'a daga cikin su sune malaman su yasma'una kalaman lahi suna jin zancen Allah tattaurata a cikin at-taura sun mayu harriku na sannan sai su canja shi gashi sun tabbatar gashi a cikin attaura siffar manzon Allah ce yadda ake bayanin manzon Allah zai zo sun tabbatar shi ne amma sun mayu harriku na sannan sai su canja shi yu gayyuru na min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi sun fahimci zancen sun san me ake nufi wa hum ya'lamuna alhalin kuma su sun san annahum muftaruna su masu ƙarya ne ƙarya suke yi yawwa walhamdatu lil inkari ma'ana inkari ne wannan ai ma'ana kada ku sa rai a cikin yin imanin su yawwa kada ku sa rai cikin yin haka yawwa na'am وإذا لقوا الذين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قال بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا أي منافق اليهود idan su wato manafakai na yahudawa suka haɗu da wannan da suka yi imani da Allah ƙalu amanna sai ce ai mun yi imani da annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama nabiyin cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama annabi ne yawa shine wanda ake ake almubashshar bihi fi kitabina shine wanda ake aka bishara da shi a cikin littattafanmu wa idza khala ba'duhum ila ba'd idan kuma shashin su ya koma zuwa ga shashi qalu sai su ce ai ru'asa'uhum shine shugabannin su su yahudun wanda su ba su yi munafincin ba ga sai su faɗa ga wanda suke wannan nufakar atu haddisunahum ayil mu'minina yanzu kwa dinga zantar da su bima fataha Allahu alaikum ai arafakun da abinda ubangiji ya sanar da ku fit taurati a cikin at-taura min na'atin nabi sallallahu alaihi wasallama daga siffar annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa dinga ba su labari li yuhadukum bihi inda rabbikum domin a ƙarshe su kafa muku hujja da shi a gurin ubangijinku ai li yuhasimukum shine yace wallahi mutal lisayrurati ma'ana lamun aqiba ce yawa ma'ana a ƙarshe kuma su zo su kafa muku hujja da shi a gurin ubangijinku fil akhirati a lahira wa yuqimu alaykumul hujjata tsayar da hujja akan ku fitar ki ittiba'ihi a cikin barin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma ilmukum bi sidqihi bayan bayan sanin ku da gaskiyarsa afala taqiluna yanzu ba za ku hankalta ba annamun yuhadunukum cewa su suna yin jayayya da ku ne iza haddasta muhum idan ku zantar da su fatanta ku daina yi musu ku hannu gabarin wannan na ƙada ta'ala
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أي الاستفهام للتقريب استفهام للتقريب أي تبس سنسني annan la haƙiƙa ubangiji ya alamu ya san ma yi surruna abin da suke koyewa wa ma yi ilmiyo da abin da suke bayyanawa na'am haka su yahudu suka dinga yi sun san zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ma ai asali a can ƙasar sham suke abin da ya kawo su madina suna da sani a cikin littattafinsu sun karanta cewa ƙarshen lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallama zai cika ne a nan madina an siffanta musu a cikin attaura ga yadda madina take ga irin yadda ƙasar wajen take mai kama kaza ne mai kama kaza ne amma duk suka canja wannan shine ai kaga farkon shigowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama madina tun a Quba shi Abdullahi bin Salam yana daga cikin ahlul kitabi ai kaga zuwa yadda ya zo ya duba ya tabbatar cewa annabin da ake faɗa ne ya tabbatar shi ne ai kaga zuwa ya ma farko ya bujar da tambayoyi yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari yake cewa yake cewa zan tambaye ka yake tambayar annabi yace zan yi tambaya akan wasu a wasu tambayoyi wanda na san ba wanda ya san wayannan abubuwan in ba annabin Allah ba yake cewa wa ma awwala ashra'is sa'a menene farkon alamar tashin alkiyama sannan kuma wa ma'awala ashiratu sa'a menene farkon alamar tashin alkiyama sannan sai tambaya kuma me yake sawa wani zubin da sai ka goyi kama da dangin babansa wadannan kuma sai goyi kama da dangin babansa sannan kuma yake cewa abdullahi bisalami tambaya ya rasul ya abul qasim menene wato farkon abincin da su yan aljanna din sun shiga aljanna za a fara sokar su da shi za a soke mu da shi insha Allah Allah sai ya ce ahbarani jibril bihin na anifan dazu dazu nan jibril ya zo muka zancen ya gaya mu yake cewa amma awwal ashraqi sa'a farkon alamar tashin alkiyama yace fanarun tahshurun nas min al-mashriqi ila al-maghribi wata wuta ce da za ta koro mutane daga can gabas wata wuta ta kora su zuwa yamma allahu alamu wata wuta ake nufi ko irin abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya ne na tashin hankali allahu alamu ko kuma irin abubuwan allah da shi ya san wutar da ake nufi sai kuma wanda allah ya budawa sannan sai ya ce farkon kuma abin da 'yan aljanna za a fara saukanmu da shi insha allahu yace fa ziyadatu kabadu hutun yace wata hanta ce akan tozan kifi abdullahi bin salam kuma mazala ya ce to kuma da kai tambaya akan me yake sa yaro yake wata ne kama da dangin babansa ka ga yaro wani zubin gabaki ɗaya shi bai kama da uban ba bai dangin uban ba a rasa wanda ya ɗauko wata kuma ya komo uwar wata ya komo dangin uban sai mazala ya ce iza sabaqa ma'ur rajuli ma al mar'ati naza'a wa iza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at idan ruwan namiji ya rinjayi ruwan mace to a nan ne sai garu ya yi babansa ko dangin babansa ko ya je can wasu kakanni na dangin babansa ya ɗauko wani a ga kamar bai kama da uban ba idan kuma ruwan macen ya zama shi ne ya rinjaya to shi ne sai ga yi kama da babansa ko dangin babansa abdullahi bin salam yana jin wannan ya shi ashhadu allah ya ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na yadda kai annaban allah ne wannan tun farkon zuwan manzon allah madina ya ce amma rasulallah su fa yahudu mutane ne buhutun mutane ne masu shar masu kaje idan suka sanna musulunta to ba za su musulunta ba su ba sai ga su sun zo suka zo gurin shirwa ya abal kasu ya abal kasu manzo Allah yake tambaye su ayyu rajulun abdullahi fikum wai wane ne abdullahi bin salamu a cikin ku ne suka ce ay ya rasulullah huwa khayrina wa ibnu khayrina ay babba ne a cikin mu shine mafificin mu babba ne a cikin mu ya abal kasim za a lafi mutu yanzu ku bani labari inda abdullahi bin salamun zai musulunta fa suka ce ina ai allah tsawaki ba bai taɓa musulunta ba to daman ya ɗan ɓuya can sai ya fito sai kalmar shahada suna ji ya musulunta ku suka ce sharru na wai bin shar ai shi ne babu mafi sharri a cikin mu irinsa to haka suke sun san gaskiya sun siffar manzon allah sun san komai na lamarin annabi amma su suke dannewa hayyo kuma haka suke su yahudu shi yasa wanda zai ga gaskiya ya take ta ya binne ta to wannan halin yahudu ne kar da muke dinga irin halin yahudu na'am shine ce wa minhum ummiyuna ai daga cikin su su ai al yahudu yahudawa ummiyuna akwai jahilai a cikin su la ya'lamuna alkitaba wanda ma ba san at-tauran ba illa shine lakin amaniya sai dai kawai ƙaryace ƙaryace ƙaryace da suke tafassa da gurin shugabanninsu wa inhum illa yazunnuna ai su wa ma hum su basu zamo ba fi jihadin buwatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa gairihi mimma yahtaliqunahu basu su zamo ba a cikin wato musun annabta shugaba sallallahu alaihi wasallama da wani wannan daga abin da suke kagarsa face kawai yuzunnuna zannan wani zato kawai suke yi la'ima lahum basu da ilimi ga wannan na'am wa wailu فويل للذين يكفرون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون fawailun shi ne yake shiddata azabin tsananin azaba ta tabbata lillazi na ga wayannan ya kutubu na littafa da aidihim da suke rubuta littafi su yi rubutu da hannunsu yawwa wanda kagarsa suka yi min indihin daga kawunansu sun mai kuluna sannan sun ce haza min indin layi ai wannan daga gurin allah ne yawwa da ya shuru bihi samanan kalilan domin su musanya wani ɗan iwari wata haja wanda na duniya kaɗan da shi wa humul yahudu su ne yahudawa gayyaru sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi taurati sun canja siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take cikin at-taura wa ayatul rajmi da kuma aya ta rajmu yawa wa gairuhuma da waninsu wa katabuha ala khilafi ma unzila suka rubuta ta absa sabani yadda ta sauka suka canja to wannan tsannan azaba ya tabbata gare su wa wailin lahum mimma katabat aydihim dan haka tsananin azaba ya tabbata gare su akan abun ko saboda abin da hannunsu ta rubuta wa wailin lahum azaba ta tabbata gare su mimma yaktubuna daga abin da ya zama suna tsururuta na'am وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله تقولون على الله ما لا تعلمون waɗansu suka ce lamma wa adahumin nabi sallallahu alaihi wasallama annara yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi musu alƙawari da cewa su ɗan wuta ne sai suka ce lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda suka ce eh to wai in ma mun shiga wutar wutar ba za ta ba za ta same mu ba ma'ana ba za ta kona su ba sai wasu ɗan kwanuka wanda suke ababen lissafawa kalilatan ɗan kwanuka ne wanda suke ɗan kaɗan arba'ina shi ne kamar kwana arba'in wato muddata ibadati aba ihimul al'ijila sun bata zulu wato wai muddar da iyayensu suka yi suna bautar tsan maraƙi ɗin nan wannan ana magana ne da su yahudu na zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi ne suka cewa in ma sun shiga wutar can kakanninsu wanda suka yi bautar tsan maraƙin nan wanda musa samiri ya sassaƙa musu ai kwana arba'in ne saboda haka za su shiga wutan ne kawai kwana arba'in kuma daga nan kuma sai su fito daga cikin wuta za wutan kuma sai ta bushe gare su kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari kaga lokacin da aka haibu aka yakin haibara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta rasu yahudu bayan ita wannan zainabu din nan ta sanya wannan guba a cikin wannan naman a nan haibar ta kawo shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam har sai da aka dauki wannan nama aka sa a baki wanda ya bada labari ke cewa a habarar ni bi annaha musmuma ita naman ta gaya mun akwai sunmu a cikin ta maza Allah ya tara su yahudu yace mana abukum wai ku waye baban ku ne suka ce ai wanda ne yace kazabtun kun yi ƙarya yace man ahlun nar wasu waye dan wuta ne suka ce na kuni fiya yasiran ai za mu dan zauna a wutan ne wani dan lokaci sun mata halufuna fiya sannan ku kuma musulmai sai ku zo kuma ku shiga wuta ku maye mana maza Allah ya ce ihsa'u ihsa'u wallahi ba za mu maye muku a cikin wutar ba maza Allah ya ce to me me isa kuka yi wannan abun kwado kuka dauko son mu kuka sa mun a cikin a cikin nama sai suka ce wai sun yi haka ne dan su jarraba sun san annabin Allah ne wannan ba zai cuce shi ba idan annabin Allah ne ba zai cuce shi ba in kuma ba annabin Allah bane shi ke dan wai sun huta subhanallah to kaji fa yadda suke kuma har yau yadda suke wannan abin a haibara har yau kullun yahudu kokari yake yana munan wato tanadi ga musulunci babu wani abu da yahudu zai fito da shi in dai daga yahudu ya zo wai ka dauka alheri ne ga musulunci walan tarba ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum in kaga sun kala musulunci da musulmai sun huta to gabaki dan kowa an koma addinin su an zama yahudan an bar musulunci amma in dai kuna musulunci kuna musulmi wai yahudu su kyale ku wallahi ba su kyale ku ba yawa shi sa kullun sai dai mu ta addu'a Allah ya kiyamu shaurin yahudu kullum sai dai mu ta addu'a Allahumma shi sa ake addu'a Allahumma ahlik a'da addini Allahumma dammir a'da addini Allah ka halakar da makiya musulunci Allahumma dammir a'da addini duk wasu abubuwan da suke faruwa yau a irin kasashen musulmi na yaƙe yaƙe na sauran abubuwa da suke faruwa duk sharrin daga nan ne shi sa babu abin so ga yahudu a zuciyarka ka ji kana in yahudu kana son yahudu wannan hadari ne shi yasa kaga a cikin hadisin bukhari manzo Allah ke cewa la tattabi'u anna subula man qablakum da sunnu za ku dinga bin tafarkin wanda suke kama gabaninku duk inda suka ku tafin ku ya zama bakku da abin sha'awa su yi su hadda ko da za su shiga ramin damo ne sai kun bi su sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan yahudu ne da nasara ya tofa man su waye da kuma gashi yanzu alqur'ani ya ga mana irin kin su ga annabinmu alqur'ani ya ga mana irin kin su ga musulunci amma yau kuma mu kuma musulmi ba abin da ake so in ba su ba musulmi ba abin da yake burge shi in ba tsarinsu ba kaga wannan bai yi ba ga musulmi dai mai mumuni ka ji wa a zuciyarka ba tsarin da yake burge ka sai na yahudu wannan bai yi ba ga musulmi isa shugabannin magabatan mu Allah saka musu da alheri malaman mu nan kasar yawa wanda zai su ake gani kamar ba su waye ba su ne kuma hakikanin wayayyun yawa malamanmu na wannan ƙasa za ga in ka zo a kan lamarin Allah kan lamarin manzan Allah shi wai na gama nake cewa iyayenmu da kakanninmu yace haka suka yi rayuwa ba su da komai yace amma fa da imani amma fa suna da imani mu kuma yanzu ga shi an buɗe komai sha'anin intanet ne duk wani abu da ka sani na wata fitsara yau an buɗe shi amma ku sun fi mu sun san sun fi mu imani yawa shi yasa yanzu ba mutum sai ya kula mutum ya dinga kokari yana ciwon imaninsa kada mu shagala kawai mu ɗauki rayuwa wannan rayuwar duniya ita kaɗai ce rayuwa a'a akwai wata wadda za a zo mata ita ce ta lahira yawwa za a zo lahira mutum kullum ya dinga tunanin haka na'am waje dan ta mutsi ya ce kul ka ga musu ya rasulullahi attakhaftum ma'ana a attakhaftum ni yawwa aka shafi ita hamzatul wasali yanzu kun riki wani alƙawari ga ubangiji akan haka da muke cewa ai za ku zauna a wuta wani dan lokaci ne sannan ku fita falan yukhlifallahu ahadahu idan haka ne kuma ya kun ga ya zama ubangiji tabaraka ta'ala ba zai saba alƙawarin sa ba an bari dai taquluna ala allahi ma la ta'lamuna kuna fadar abin da ba ku sani bane ga ubangiji na'am
bala an kasaba sayyatan wa ahaqat bi qawli فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى ba haka bane tamassukun wa takhaluduna fiya wutar za ta shafe ku kuma za ku dawwama a cikin wutar man kasaba sayyatan wanda ya tsurutu wani mummunan aiki shirkan shine shirku da Allah shine kafirci wa a hadar bihi khadi'atuhu ya zama kuma wato laifin nasa shine kafircin nasa ya zama yerin jayi a kansa yawa shine da an mata mushrikan fa ulaika wa'annan ashabun nar su ne dan wuta hun fiha haliduna kuma su masu dawwama ne fiha a cikin ta na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
wallazina amanu wannan kuma wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari ula'ika wayannan ashabul jannati sune yan aljanna aljanna da za ta shige ta tare da annabawa ga manya-manyan bayan Allah ga salihan bayi Allah sanya mu cikin su kun fiya khaliduna su kuma za su dawwama fiya a cikin ta ne na'am
وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون اذكر وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يا رسول الله كتنا a yayin da muka riƙe alƙawari da su banu isra'ila fit taurati a cikin attaura wa kunna muka ce la ta'buduna illallah kada ku bauta wa kowa kada ku bauta wa kowa in ba Allah ba shi tun daga farkon al'umma duk wani annabi da zai zo to da la ilaha illallah yake zuwa cewa kar a bauta wa kowa in ba Allah ba wa bil walidaini ihsana sannan ma'ana wa asiru sannan ku kyautatawa bilwalidaini ga iyaye ihsanin kyautatawa wato ta nan za ga sha'anin girman iyaye ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya kawo yake umarni da cewa yake kore shirku kar a hada shi da wani yana maganar rashin shirku yana kore shirku sai kuma ya biyan tashi wato da kyautatawa iyaye yace wa bilwalidaini ihsana kuma ku kyautata ga iyaye ihsanan kyautatawa shi yasa shi iyaye ba karamin girma ne da su ba shi yasa wata can wata aya cikin cikin nisa'i ta cewa wa abdullah wala tushriku bihi shay'a shi ma wabil walidaini ihsana can kuma ke cewa waqaba rabbuka alla ta'budu illa iyya shi ma wabil walidaini ihsana kaga in yace kar a sada ya komai da shi sai kuma ya biyanta da su wato iyaye cewa a kyautata wa iyaye shine zaga a cikin hadisin bukhari hadisin abdullah bin mas'ud wato shugaba sallallahu ibn mas'ud yake tambayar manzon Allah ayyul amal ahabbu ila Allah wani aiki ne ubangiji ya fi son sa yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta yace ya rasulullahi summa ayyu sannan kuma mi manzon Allah yace birrul walidaini bin iyali shi yasa a cikin hadisi dai sahihi kaga manzo aka tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallama man ahaqqun nas bi husn sahabati wani yace ya rasulullahi wai a cikin mutane ne wane ne ya fi cancanta gare ni da in masa kyakkyawan ihsani kyakkyawar mu'amala manzo Allah yace ummuka mahaifiyarka yace ya rasulullahi sannan wa kuma yace ummuka mahaifiyarka yace ya rasulullahi sannan kuma wa yace ummuka mahaifiyarka yace sannan kuma sannan kuma yace abuka sannan babanka don haka ɗan uwa ku sani su iyaye idan mutum ya saba iyaye shi ba sai an je lahira ba wallahi tun a nan duniya za ka fara gani in dai za ka saba wa iyayenka mahaifi mahaifiya in dai za ka saba musu shi wannan kama wata tajirba ne an gani ba a taɓa ganin wanda ya saba iyayensa ya kai labari ba in ku kaga ka saba iyayenka kaga duniya ta nema daɗi to ka ji tsoron kuma me za ka haɗe shi alkiyama kamar wani istidraji ake ma amma ya karanta kaga mutum ya saba wa iyayensa kaga duniyan ma ce mai kyau kuma ba a taɓa ganin mutumin da ya bi iyayensa ya kyautata musu ba a ga albarka a tare da shi ba in dai za ka bi iyaye kuma su haƙƙin iyaye har bayan sun mutu haƙƙinsu yana nan daga cikin haƙƙinsu bayan sun mutu yi musu addu'a kada ka yanke da yi musu addu'a daga cikin haƙƙinsu bayan sun mutu su wane ne abokansu su wane ne mutanensu dinga biyayya gare su dinga binsu yawa to shi sa ƴan uwa musamman yara ina jan hankali na da na sauran ƴan uwa na abokaina cewa mu kula da iyaye in kana da tsohuwa mahaifiya tana nan to Allah jarinka gabaki ɗaya na hannunta in kasuwa kace in wani aiki kace in menene walla jarin gabaki ɗaya sirrin aikin a hannunta yake yi kokari ka kyautata mata kai biyayya gare ka in dai za ta farin ciki ba sai ta ce wa na Allah ma albarka ba in dai mahaifiya za ta farin ciki mahaifinka zai farin ciki ba sai ya ce ma albarka ba ai Allah ma albarka ba amma muddin ubanka zai bakin ciki da kai mahaifiya ranta zai baci to mutum ya kiyaye iya wallahi kiyaye wannan yawa in sun mutu kuma yi musu addu'a yi musu bisu da addu'a kullum yi ce musu addu'a dingabin abokansu da sauran mutanen su kana girmama su abinda ka san sun bin ma na wusici yi kokari ka kiyaye shi abul walidain isana sai ya ce wa zul qurba da kuma ma'abuta kusanci makusanta shine alqarabatu alal walidaini makusanci nan ya ce makusanta ga iyaye a makusantan ma ko da makusan makocinka ma makusanci ne yan wato wanda yake makusancinka shi ma ka kyautata masa wal wal yatama da kuma marayu yawa a kyautata wa maraya domin a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ana wakatil yatim ka hataini da ni da dukkanin wanda yake jibintar maraya mazala ya ce haka muke ma'ana za mu tashi gani gashi kafaɗa da kafaɗa a aljanna shi kuma maraya wanda ubansa ya mutu alhalin yana yaro yana karami shine maraya idan bayan ya girma kuma ya balaga wannan ya tashi kuma daga maraici yau wannan shine maraya to don haka a kyautata wa maraya balantana kuma a ci a ci dukiyar maraya wannan haɗari ne allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar maraya dan zalunci to wannan wuta suke ci shi yasa in dai har ka san akwai wani haƙƙin maraya a tare da kai to yi maza maza kafin mutuwa ta zo ma ka sauke shi in ma babu kai kokari ka kirawo shi malam akwai haƙƙin ka a waje na saboda haka yi hakuri saboda haka ayi kaza a san da yadda za a yi ka ka rabu da shi lafiya yawa wal masakin da kuma wanda suke almajiri su ne masaki wanda ba su da komai su ma ake wutata musu yadda ya tabbata a cikin hadisi shi muskini ba shi ne wanda yake yawo yake cewa yadda mazala ya faɗa ta ruddu hullu kuma ta wallu kuma ta yi ba shi ne muskini ba wanda zai dinga ta da Allah dan taimaka min da abin da zan ci wannan ba shi ne muskini ba a'a shi miskini shine wanda bashi da komai bashi da abin da zai ci ko ya sha amma kuma ba zai iya fitowa ya yi bayani ma har mutane su gane ba ba za a fahimta ba gashi kuma yana cikin halin bukata idan gudu sai ga yanzu ma kusan miskinan ma duk sun fi yawa za ga mutum shar da shi ga mota wani ga mashin ya sha guga ya ɗan wanka amma kuma cikin nan nasa babu komai a cikin bukatu aiki ne abin da bai ci abinci ne ma yake ga iyali a gida shi kuma in yazo yake a taimaka masa ma ba yadda za a yi ba za a ce ƙarya yake yi nan ku shi ya san abin da yake cikin cikinsa to miskini ke na to irin wannan to shi ma alƙur'ani ya yi umarni da wato a yi kyautata a kyautata musu a yi ihsani zuwa gare su wa zul qurba wal yatama wal masaki a kyautata musu wa qulu lin nas husna Allah ya ce ku faɗi ƙaulan hasanan kyakkyawan faɗi ga mutane nan wajen kaga alƙur'ani sai bai ce wa ƙululil ihwani husna ba ku gaya wa ‘yan uwanku kyakkyawan magana sai alƙur'ani bai ce wa ƙulu kamar ku gaya wanda suka makusanta ko kuma ‘yan uwa ku yi musu kyakkyawan magana duk ba a cikin aka ce wa ƙululin nasi mutane za ku yi kyakkyawar magana don ya nuna cewa har wanda ba musulmi ba kafiri ba a so ka ci min mutunci har wanda yake fajiri mai sabo shi ma ka gaya masa kyakkyawar magana duk musulmi in ka ka gaya masa wani mummunan magana sai da wani haƙƙi da musulunci yadda ka gaya masa sai ce wa ƙululin nasu husana ku gaya wa mutane kyakkyawar magana kyakkyawan zance yawa kada ku ringa zagin mutane kada ka gaya wa mutum maganar da za ta bakanta masa ko abin da bai dace ba shi yasa za ka ga wato shi wato wato ma'ana duk wani shi ne ka ga abin da zai fassara wannan shi ne hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya zamo yayi imani da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya buɗe bakinsa ya faɗa alheri auli ya sumut ko kuma ya shiru wannan ta tattare don magana yawwa in za ka yi magana ka faɗa alheri in ba alheri ba ne to ka yi shiru amma alƙur'ani cewa ce ƙululin nasu husana duk mutum ka gaya mai kyakkyawar magana shi yasa kaga a cikin hadisin buhari yake cewa min akbar al kaba'iri al yal'anu rajul walidayhi yana daga cikin babbar kaba'ira mutum ya dinga zagin iyayensa sabu suka ce ya rasulullah za mu ce ya zagi iyayensa ya ce wannan ya zagi baban wannan shi kuma ya zagi babansa shi kuma ya zagi babansa mutum ya zagi kansa kenan to an hana ka duk mutum ka gama kyakkyawar magana balantana kuma wanda suka malamai balantana ala shugabannin su sahabban manzon Allah balantana manya manyan auliya'u balantana kuma wanda suka bayan Allah balantana musulmai balantana mu'mini kowa ka gaya masa alkhairi ka gaya masa wata mummunan magana alkur'ani ya ce kulilin nasu husna yanzu in muka duba lokacin da aka yi fatahu makka ikirmatu dan abu jahal ai yana daga cikin wanda aka halatta jininsu amma ya tabbatar kashe shi za a yi guduwa ya fitar ka cikin maka ya tafi wajen jidda zai shiga ruwa zai fita zai bar maka saboda ba yadda zai yi wanda ikiramatu ikiramatu yana daga cikin wanda duk abin da aka yi ga musulunci kafin ya musulunci da shi aka yi a uhudu sun suka duk abin da aka yi sahabban manzo Allah sun suka yi sai gashi an zo fatahu makkata kuma an rutsa shi ya fita ya gudu an ce matarsa ita ta tafi ta tafi da mayafi na manzon Allah take ce ya rasulullah zan in ikiramatu yazo yana mai imani za ka karbe shi ya je yana kokarin zai shiga ruwa zai jefa kansa a cikin roma matarsa ta bishi sai ta ce kada ka dawo manzon Allah afuwun ne ikirmatu ya dawo kan ikirmatu ya dawo manzon Allah yake cewa ya ci ikirmatu mu'minan fala tusbu abahu ikirmatu zai zo yana mai imani yana mai yadda da Allah da manzon Allah kar wanda ya ƙara zagin babansa babansa fa Abu Jahalin yanzu idan ikirmatu ya musulunta mahaifinsa shine mafi girman makiyan Allah a wannan al'umma an ce kada a zagi babansa kada a zage shi ya kuma wanda yake musulmai ya kuma irin manya-manyan bayan Allah waliyai kai kuma ka zo ka dinga gaggaya musu maganganu wanda kai baka zamani da su ba irin su shehu tijjani irin shehu abdulkadir jilani irin su shehu ibrahim da sauran manya-manyan bayan Allah kaga mutum shi bai san su ba bai zo zamanin su ba amma yana jefa musu maganganu kaga wannan bai ba abu jahalin fa aka hana zagin sa saboda ɗansa su kuma waɗannan almajirai ne da su kusan a faɗin duniyar nan gabaki ɗaya mu ba yayin shehu tijjani bane to baka zo zamanin sa ba kada ka taba shi abinda baka fahimta na lamarin bayan Allah nan baka yi shuru abinda baka fahimta ba yawwa to shi sa yan uwa da Allah a kiyaye yawwa kowa ka gaya masa wato kyakkyawar magana kowa yawwa dan kaga a cikin hadisin muslimu Allah yana cewa idza sami'ta ar-rajula yaqulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum idan ka ji mutum yana ta tsine wa mutane ai wani halakacce ne wani shi ma halakacce ne wani dan bid'a ne maza Allah ce fa huwa ahlakuhum shi mai yawan fadar nan shine mafi halakan su duk mutumin da ka ji kullun shi zancen sa kowa ya halaka ko to kai kadai ne shirye kenan to fa huwa ahlakuhum balantana kuma mutumin da zai zo ya dinga kafarta mutane mutum yana la ilaha illallah yana sallah dan baka bai dace da kai a wata haƙida baka ce masa kafiri babu mafi haɗari irin wannan dan idan ka ce wa mutum kafiri bakar ba a bi a haduhuma aka manzo Allah ya fara in ka ce wa mutum ya kafirin to idan shi ba kafirin bane to kai kai ne kafirin to shi sa yan uwa wa qulu lin nasu husna ku gaya wa mutane fadi wanda yake kikkiawan fadi ko mutum ya duba sirar manzo Allah zai ga kuma yadda manzo Allah yake mu'amala kowa ka gaya masa kyakkyawar magana ni koyi da annabi a cikin komai sallallahu alaihi wasallama wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakka faqabiltum zalika ku karba haka thumma tawallaytum arabtum an alwafa'i sannan kuka bada baya gabarin cikawa da wannan alƙawarin yawa summa illa qalilun minkum sai dai ko yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna alhalin ku kuma kuna bujira an gabarin wannan abin da aka gaya muku ka aba ikun kamar yadda su ma iyayenku suka bujira ga wannan gabarin wannan abu haka kuma kuka zo kuka yi yawa alhamdulillah kara annabu gila kara shau karama gafarta mana gafarta iyayenmu Allah ka sa mu dinga bin iyaye na da nasiya ga yan uwa musamman yara duk wanda Allah sa iyayensa suke nan ko yake da uba ko uwa to lalle ya tsaya kula ya tsaya kyautata musu yawwa da abin da ka samu dan koya ne ka dan rage ka je ka dan kaiwa mahaifiyarka ko mahaifinka a nan arziki yake a nan dafahi yake a nan jalabi ko aiki za ka tafi ka je ka ce umma ga dan wannan kaɗan ba ta tsatace Allah ya ma albarka to ba dafa inda ya kai wannan duk inda ka je ku ka fito ko kana wani aiki ko kana aikin hukuma ko kana aikin tsamara ko kana wani kasuwanci kana yawo gari gari kasa kasa kullun kana fargaba ka je nan ka je nan in da ma ke kaɗan ba ta wani abin in ma mana addu'a in baban ka yana nan baba zan tafi durƙusa baba zan tafi to ka je Allah ya ma albarka dan ba shi wani wasu abin da za su dan ji daɗi ka tafi ka gani za ka je cikin tsarin Allah ka dawo Allah sa mu dinga bin iyayenmu wanda kuma iyayenmu suka rusu kuma Allah ya gafarta musu Allah musu rahama Allah sa mu gama lafiya shi Allah zai da rahama gare shi da duk wanda muka rasa iyayenmu na unguwar nan Allah ya gafarta mu Allah kuma ka biya mana bukatun mu ka ba mu lafiya a kasan nan ka ba mu zama lafiya albarka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatiha salatul fatiha الحمد لله